الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barka mu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 81 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to madalla ayar da zamu tashi akan ta aya ce ta 60 da takwas a cikin suratul isra a shafi na 289 amma dai sai mun koma ta 60 da wato bakwai Allah ya ce wa idza masakumud durru idan cuta ta shafe ku ko matsala ta shafe ku fil bahri a cikin teku dalla man tad'una illa iyyahu an gane ko duk abinda suke kira wanda ba Allah ba sai ya bace sai su koma ma Allah shi kadai an gane ko da yace fil ardi a cikin kasa ba yana nufin sai cikin teku ba a'a ko da ba cikin teku matsala ta same su ba sun kaga su halaka ga Allah suke komawa ban sani ko mun fahimta ba wanga az-zarf la mafhuma lahu basari ko mun fahimta ba falan ma najjakum ila albarri lokacin da Allah ya tseratar da su zuwa ga ƙasa saboda suna ganin nan nawai suke tserewa to ya Allah na isa ƙasa ta girgiza a arattum sai su kauda kai daga tauhidi Allah ya ce wa kana al-insanu kafura dan adam ya kasance mai yawan butulci kafiri kenan sai Allah ya ce afa amintum yanzu kun amince an gane ko an yakhtifa bikum janibal barri Allah subhanahu wa ta'ala ya kife da su janibal barri gefen ƙasa sun da kuna tsakiya saman ƙasa sai Allah ya sa ƙasa ta kife da su ko yawwa aw yursila alaikum hasiban ko Allah ya turo muku iska mai tsananin ƙarfi guguwa sun mala ta jidu lakum wakila ba ku samun wani wakili mai tsaro wanda zai tsare ku daga azabar Allah am amintum ko ko kun amince an gane ko an yi idakun fihi taratan ukhra Allah ya sake dawo da ku cikin teku tunda kuke balaguro yau da gobe ana yi fa yursil alaikum qasifan min ar-rihi Allah ya turo muku guguwa iska mai karfi min ar-rihi Imam Abu Ja'far ya karanta min ar-riyahi iska daban-daban to kaga da ar-riyah ta zo amma ba ta wajen alkhairi ba kamar da suke cewa in ta zo riyah alkhairi nan riyah an ce qasifan min ar-riyahi to saboda an ce qasifan imamu abu jafar ya karanta min ar-riyahi sauran kuma su karanta min ar-rihi sai zaman to kenan ko ar-rih iska guda ake nufi wanda daga hituwa guda ta halakar da su ko kuma zaman to qasifan min ar-riyahi min ar-rihi zaman to jinsi ne jinsi kenan al-jinsiya ce ko kuma zaman to a'a min ar-rihi akwai iska guda wanda za ta doko hanya guda ta halakar da su ko kuma min ar-riyahi ta zaman to iska ce wanda ta hito ta bangarori daban-daban halaka duk ta gewaye su Allah ke muna tsari to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa yughriqakum bima kafartum sai Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da ku saboda kafircewar da kun kai ina fata an fahimce ni yawwa to qurra anan fa yughriqakum kafin mu dan koma baya in muka duba imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta fa nughriqakum annun sai ta zamanto mi litta'zim kuma uslubul khitab ne mu nutsar da ku musu Allah bima kafartum saboda kafircewar da kuka yi an gane ko shi kuma imam abu ja'far al-madani da imam ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta fatughriqakum sai ta nutsar da ku kinan iska kenan tughrika kumur riyah an danganta shi zuwa ga iska shi kuma sauran qura sun karanta fa yughrikakum Allah ya nutsar da ku sai dai wancan yughrikakum bi uslubil khitab ne yughrikakum bi uslubil ghaiba an danganta fi'ilin zuwa ga Allah amma sauran abin nan Abu Ja'far Darwais fa tughrikakum sai ta nutsar da ku in ka diba cikin littafin al-muyassar fil qira'ati al-14 na Muhammad Fahad Kharuf da yazo wannan ayar yace kuma akwai fatugharriqakum wanda Ibn Wardan an gane ko shi ya karanta da wannan fatugharriqakum bima kafartu wanda Ibn Wardan rawi ne na Abu Ja'far to sai dai da yake shi ya ɗauko ƙira'atul ashir an tarika tayyibatun nashr ne yace walam yadhkur walam yadhkur wa hadha alwajh wagga fuska fatu gharriqakum kidan dan garraka yugharriqu tagriqan abin yana nuna cewa abin yayi nauyi kidan lam yadhkurhu fi tayyib fi tayyiba tayyibatun nashr an gane ko kidan bai ambace shi ba ala adatihi fil infiradat akan al'ada shi in akwai wani infirada da anka samu na wani rawi yana yana fadarsa yace wa inda ma zakarahu fi durra a cikin ad-durra al-mudhi'a ya fadi shi kiran bai fadi shi ba cikin tayyiba kuma duk da yake can ya kamata yi ya kawo shi tare cewa ibn al-jazri imamu ne fil qira'at tana yiwa bai kawo shi ba saboda can ya fade shi ba mantuwa ce ba ko kuma tana yiwa bai kawo shi ba saboda yayi mantuwa a matsayin shi na dan adam muna gane ko irin wannan ya taɓa faruwa ga ibn al-jazri har yanzu a cikin suratul tauba an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wata'ala a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram ko ba karan bane wato ibn wardan wanda rawi ne na abu ja'far yace to bi khulufin an akwai kinan sabanin karantawa kinan shi ya karanta suqatal hajji wa amaratal masjidil haram kamar mun yi bayanin wannan amma kuma akwai kira'a wadda ya karanta tare da siqayat al-hajj an gane ko tare da sauran jamhur shi yasa suka ce wa huwa al-wajh al-thani ibn wardan yace wa lam yadhkur an-nazim an-nazim yana nufin ibn al-jazri cikin tayyiba bai ambata ba hadaini waɗannan fuskoki guda biyu fi baitihi an gane ko yace wa inna ma zakarahu ma fi durratihi ya faɗi su ne a cikin durra littafin shi ad-durra al-mudhi'a yace wa zakartuhuma huna na ambace sunan li'annani azkuru shadda ina faɗin kira'a ma wadda take shadda fa huma aula kinan kira'a mutawatira ita ce min babu aula ko li'annahuma mutawatira ne domin waɗannan huskokin guda biyu sun zama to mutawatirai to mun ji wannan ko to qira'a fa nughriqakum dadda aghraqa yughriquni fa yughriqakum shi ma dadda aghraqa yughriquni amma idan mun ka diba fatugrika kuma shi ma daga agraka yugriku ne sai dai ita fatugrika an danganta shi zuwa ga iska to iska ba ta da izinin ta nutsar da su sai da ni sai da izinin Allah amma fatugrikakum wannan waje ku da ya kawo fatugrikakum bima kafartum ina fata an fahimce ni sai ta nutsar da ku to shi wannan daga gharraqa yugharriqu taghriqan wajhuna ibnu wardan wasali kuma fahimta ba yawwa za ta nutsar da kuto kinan kaga to garrika kun ta bada karfi kinan nutsewa ai kala kala ta tunda wata nutsewa tana gaban wata to idan muka duba wajen an yakhsifa bikum janibal barri da aw yursila alaikum hasiban ko aw an yu'idakum da fa yursila alaikum imam ibn kathir an gane ko al makki da imam abu amr ibn al ala al basri duk waɗanda fi'illai sun karanta su da nunu kina afa amintum an nakhsifa bikum janibal barri aw nursila alaykum hasiba ko sannan kuma am amintum an nu'idakum fihi taratan ukhra fa nursila alaykum qasifan min ar-rih an gane ko sannan kuma sun karanta fa nughriqakum da ibnu da ibnu kathir da abu amr sun karanta fa nughriqakum duk sun karanta su bi nunu ta'zim wanda ke nuna girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala nunun ce ta ta'zimi to malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo sai sun kace to qira'a ta ibn kathir da abu amr bin nun tunda nun yake karantawa a waɗanda wuraren da muka faɗa to sai sun ka ce to da ƙira'an nun da ƙira'an ya'un an gane ko ƙira'an ya'un fa yughriqakum ko an yursila alaikum hasiba sun ka ce ita ƙira'an nun ana kafa mata hujja ne ana taujihinta da sun malata jiru lakum alaina bihi tabi'a kaga alaina annunu littazim kenan duk sauran nunukin da sun ka biyo ta da waɗanda sun ka gabaje ta duka dai abin nan abin nan duk sauran nunun da sun ka gabace ta da kuma nunukin da ma ta zo bayan ta don da yace sun malata jiru lakum alaina bihi tabi'a sai ce wala qad karramna bani adama ba ya ce warka karramna bani adam kaga karramna annunu ita ma litta'zim kenan asiyaq as-sabiq wal lahiq duk suna taujihin wannan qira'a ita ko qira'a ta ya'un fa yughriqakum an gane ko sun ka ce jaa qablaha gabanin ta ita wannan ya'un din kenan ko fi'ille masu ya'un ya zo gabanin su gabanin su ikhbaran anillahi ta'ala an bada labari game da ubangiji bi lafzil ifrad da rafzi na mufrad ka qawlihi rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadli da kuma yace dalla man tad'una illa iyyahu wajen ila masakum ad-durr kaga illa iyyahu bai ce illa iyyana ba yawo sun kace li anna al-qissata wahida domin qissar da aka bayani na al'amarin duk guda ne kenan sai ai taujihin ta da wannan mun gane ko to Allah ya taimake mu yawwa ayat da za mu je gaba aya ce ta saba'in da shidda inda Allah ce wa in kadu kafirai sun yi kusa la yastafizunaka min al-ardi ma'ana su fusatar da kai su motsar da kai min al-ardi daga kasan makka ko minta kuma ma'ana fi fil ardi ai daga cikin karin makka li yukhrijuka minha su fitar da kai sun yi kusa nan tun kafin su aikata na ai da bai ku sun aikata ko iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain Allah ce to wa idan in ku haka ta kasance la yalbasuna ba za su jima ba khilafaka bayanka an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyan da ibnu kasir al-makki da kuma abu amr ibn al-ala al-basri da shu'ba wanda yake rawi ne nami na asim sun karanta khalfaka kenan ba za su jima ba bayanka illa qalilan sai dan kadan dan lokaci dan kadan masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan ayar sai suka nuna cewa da anka cewa idan la yalbasuna wato khilafaka ko khalfaka sun ka ce to waɗanda sun ka karanta khilafaka an kafa mata hujja da annazir shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بيتي خلف رسول الله با kinan sai da mutu cikin tauba dukkan su sun yi ittifaki akan wannan wanda kalma ta samu taujihi alqur'anci shi kuma khalf ai da ma kalma ta khalf ita ma akwai ta a wurare daban-daban an gane ko ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum sai ce mi wala yuhituna bihi ilma mun gari ko yawwa sai dai sai da mantocin khalfahum ba dan can manzo ne sallallahu alaihi wasallam akai ba nan ko khilafa rasulillahi aidan can manzo ne ake yi kai tsaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na an ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su tsaya ba sai yan kadan sai dan lokaci kadan to ya an kai kuma mutanen makka suna nan eh arama an rama to ya an kai haka aga ni za mu ce ya za mu yi da wannan kuma makka tana nan mutane makka suna na alramma almuhimmu wa idan la yalbasu na khilafaka illa qalila ba za su tsaya bayan ka sai dan kadan nan muna ido kashi wasu kafirai ne ake nufi don an yi yakin badar bayan manzon sallallahu ya fita an ka kare da su an gane ko shi ne abin da ake nufi yawwa to ko kuma ya zamanto wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila ko da dukkan su kafira ake nufi ai ko da ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar makka ai ba za su yi shekaru masu yawa ba a raye kuma ga bane eh amma dai wancan din yafi waɗansu nau'i ne na kafirai wato ake nufi da cewa ba za su tsaya ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai lokaci wato dan kadan aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce aya ta tamanin da wato biyu ana ramba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nuna zilu min alƙur'ani ko muna saukarwa imamu abu amur ibn al'ala albasri da imamu yaqub albasri sun karanta wa nunzilu daga an zala yunzilu in zalan muna saukarwa shi kuma wa nuna zilu shi kuma daga nazzala yunzilu ko mu ce wa nunzilu nan yana iya ɗaukar surori waɗanda sun ka sauka lokaci guda kenan sauka gaba ɗaya wa nunzilu kuma sai ya ɗauki surorin da sun ka sauka kaɗan kaɗan kenan in mun ɗauki cewa nazzala tana nufin sauka kaɗan kaɗan anzala kuma tana nufin mi sauka lokaci guda ko kuma ya zama to duk ma'anar su ɗaya almuhimmu Allah ce min alqur'ani daga alqur'ani tunda surori ayoyi sashi ne na alqur'ani kuma ayoyi sashi ne na alqur'ani kidan ko da mun ce surori ake nufi wanda sun kasafka gaba daya babu wata matsala ma ho ko kuma mu ce a'a wasu ayoyi ne sun kasafka kuma daga baya sai a saukar da wani abu bayan su kamar la yastawi alqa'iduna min almu'minina sannan sai aka saukar da ghairu ulil daraj tunda ko cikin aya guda kidan sai da mun to nunzilu mun saukar da sura lokaci daya ko nunzilu mun saukar da ayoyi daya nunazzilu wata sura mun saukar da ita kadan kadan wa nunazzilu min alqur'ani wata sura wata aya mun saukar da ita sannan kuma saki saukar da wani abu game da ita to almuhimu dai wa nunazzilu min alqur'ani mun saukar da min alqur'ani nan min abin da ya kamata ka dauke ta bayaniya ka huta muna saukar da alqur'ani ma huwa shifa'un abin da yake mi waraka bai ba ce magani ba waraka dan akwai mutunci tsakanin magani da waraka ba duk wanda ya sha magani bane yake warkewa sannan akwai wanda zai warkewa kuma ba tare da ya sha magani ba da izinin Allah amma to almuhimmu dai nan min alqur'ani muna saukar da alqur'ani ba huwa shifa'un shi alqur'ani ne zaman to waraka ne wa rahmatul lil mu'minin kuma rahama ne ga mu'minai rahma khassa kenan amma wala yazidu adh-dhalimin illa khasara bai koya bai kara maka kafirin komi sai hasara saboda sai su yi ta suka su yi ta soki burutsu shi ta kawo wa tarnaki da hayaniya Allah ke muna tsari mun gari ko yawwa alaramma to anan ba ana nufin sashen qur'ani yana magani ba sashen qur'ani duk qur'ani magani ne shi yasa masu ruqayya shar'iyya wasu ayoyi da ake karanta da sihiri ba su ke nuna sauran ayoyin ba su yi ba a wannan sauran suna da alaka da sihiri ake karanta su amma duk qur'ani magani ne sannan shi qur'anin nan malamai suka ce nan shifa'un ne wato ta fuskar al-ma'nawiyat tunda ya ana karanta al-qur'ani ana samun mi waraka sannan kuma a'a sun kace al-hissiyat ai Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai kenan idan kuka yi bincike kuka gano magani qur'ani ya ishara zuwa gare shi ba sai ku mun fahimta ba yawwa don wani yana cewa to ai babu maganin farmasi cikin Qur'ani a Allah ce wasu khara lakum ma fi samawati wa fil ardi ai shi maganin yana daga cikin abin da a cikin kasai ina na zaka ko ko da wata duniya da aka kawo maganin ba cikin samai da kasai ba ba cikin kasa da aka samu shi ba hayaniyar banza da yuhi ko ko ruwan da aka sabkarwa itacen su ito da ake sarfa maganin ba daga sama suke ba wace da magana ta haka Allah ce to wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi ma dan adam ni'ima malamai sun ce kafiri na ake nufi dalili kuma da an ce a araba ko sai ya kawo da kai daga ayoyin Allah an gane ko wani abi janibe imam abu ja'far al-madani da kuma abdullahi ibn zakwan wanda rawi da ibn amir sun karanta wana abi janibe wana a shine jamhur wana a sun kace nan an yi alƙalbul makani asalin shi na'ani an kaci mai na'a kina an maida alhamza ta kuma wajen mi wajen alif shi kuma alif an maida shi wajen alhamza na'a an yi alƙalbul makani sun kace ana gane shi idan an ka ci gaba da sarrafa kalma sai a istibata da sauran takmila kenan ya nuna cewa wannan kalba makaluba ce alqalbul makani mun yi bayanin shi wajen ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a da kuma wajen falan mastai asu minhu khalasu munajiyya ko baka dan bari mun ka ci akwai alqalb al makani cikin ilmu sarf ka karanta shi eh na kaji imrul kais yace walailin kamaujil bahri أرخى صدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا ولاء بك الكلي فقلت أيا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح ومل- وما الإصباح عنك بأمثل كانت وناء بك الكلي شيني وتناء دي المهم يهي نيسا وانا آسيشي نيسا بجانبه دي جيهنشي kamar abin da baka so kaga kullum ai ta dan nisantar shakaki ma'ana sai ga ya koma yana nisantar wato ayoyin Allah bai son wa'azi bai son masu wa'azi wa idza masahu sharru shi kuda adam idan sharri ya same shi kana ya usa sai ya kasance mai mai yanke kauna shi yasa jaraba da ta tomo ni sai sa tsammanin ba komai ya lalace kuma bai san Allah na iya gyara al'amuran musu gyaru an gane ko kaga matsalar dan adam kenan amma a cikin fustilati wa idza cewa idza masahu sharru fa du du'a'in arid wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza masahu sharru fa du du'a'in arid yawwa to قراءة أبو جعفر عبد الله بن ذكوان أتكن توجيه القراءات العشر بالقرآن صفحة الأديد 82 سنكتي ناء إنم فإنها من النوء وهو النهوض شيني واتو زابرة sun fassara shi da nuhut kama a ce ka tashi da karfi sun ka ce to shi kuma wannan naziruha an samu tamkarta inda Allah ya ce wato inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba kaga waɗannan kina al-usbatu latanu bihadi sai an ka ce latanu bil usba suna yin nauyi kenan a wajen ɗaukar su inda a tashi da su sai an kai alƙalb albalazi nan ba alƙalbul makani ba wajen ma'ana kenan wasu malamai sun kaɗauki kuma na a wancan da shi da na a duka na ɗaukar ne kalbul makani ne nisanta aya ta gaba wadda za mu ɗauka shi ne wato aya ta tasa'in a cikin wato suratul isra kana iri da cewa alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 386 inda Allah ce wa qalu sun kace lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana sai ka bubbugo muna min al ardi daga ƙasa yambu'an ruwa mai hita daga annaba'u ni naba'al ma'u kinan sai zamanto da ya'un da wawun duka suna da cin hurufokin da an ka ƙara akan asalin kalma an gane ko to madalla imam wato yaqub al-hadrami al-basri da imam asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tafjura lana sauran qurra sun karanta kuma hatta tufajjira lana kenan tafjura sai ka bugu muna tufajjira kuma tana yiwa su ba da karfin ma'ana sai ma sun yi yawa kaji ba abin sai ya zama to ya kalu wai ba za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musu wannan to bari mu karanta sauran ayoyin saboda har zuwa aya ta abin nan 90 da da hudu sai a haɗi don saboda a fahimci ma'anar ayoyin an gane ko kuma aya ta 95 masu tawjihu qira'at al-ashr bil qur'an sun kace qira'a ta tafjura lana ta yaqub da hamza da kisa'i da khalaf da asim tafjura an gane ko sun kace an yi mata taujihi da asiyaq an gane ko tunda sun ce tafjura la min al-ardi yambu'an yambu'an kaga sai ka fitar muna da mabuga ta ruwa to tunda takfifi an kai kuma sai an kawadi guda kenan sun dace an gane ko yawwa shi ya sama wajen fatu fajjira al'anhara khilalaha tafjiran an ka kawo tufajjira saboda jam'i an ka kawo al'anhar saboda abin zai yi yawa kenan ita ko kira'a ta at-tashdid sun ka ce an kafa mata hujja da nazir tamkatta an gane ko tare da cewa fi'ilin an yi musu isnadi zuwa ga mufrad inda Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara mun bubbuga sai tuna an hankalta ma karfin abin tunda abin guda ne inda kuma yake jam'i an hankalta ma abin yana da yawa wuri guda guda mun gane ko 182 sannan sun ka ce au ta kuna laka jannatun min nakhilin ko ya zama tokara da gona ta dabino wa inabin da inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ruwa su rinka bubbuga bubbuga mai karfi au tusqita as-samaa ko ku kasa sama ta kifike kaji wayar kafare sun ka ci kama za amta alaina kamar yadda wato kayriyar kenan tusqita as-samaa alaina kama za amta kamar yadda karriya muna kace sama tana iya haɗu muna ko kamar yadda karriya kenan imam nafi almadani da imam abu ja'far almadani da imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim al-kufi sun karanta wato kisafan sun yi maskinu mi fatha sauran kuma sun yi masunin sukuni kisfan ina ba ta an fahimta kinan autos kita sama'a kama za'amta alaina kisfan to malamai suke cewa waɗanda sun ka karanta kisafan sun ka ce jam'i ne na kisfa kamar yadda ake cewa kitsa'atan ana nufin kitsa'atan jam'in ta ce kitsa su ko waɗanda sun ka karanta kisfan da sukuni sun ka ce ismu jam'i kamar suna ne na jam'i ba jam'i ba wato ismu jam'u kisfa an gane ko yawwa kamar da ake cewa sidratun jam'i sai zama tomi sidron ko ba karan bane sai zama to ismu jam'i ne tunda ismu jama'a wani lokaci ana bambanta shi da dan uwan shi in an sata in an ce albaqaru shanu albaqaratu guda ko ba karan bane sun ka ce a wasu malamai sun ka ce a huwa mufrad matsayin mufrad yake in an ce kisfan yawwa suna nufin sama ta faɗo musu gaba ɗaya kaji kahirci aw ta atiya billahi wal malaikati qabila ko ka zo da Allah da mala'iku qabilan ga sunan nau'i daban-daban ga sunan ana ganin su sannan su yi imani ana da makaji abin suka bukata aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko ya zama to kana da gida na zinari autar kafis sama'i ko kuma ka tashi sama walan nu'mina liru qiyika ba za mu za su yi imani da sun kace da tashin manzon sallam hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u sai ka sauka muna littafi wanda zamu karanta sauran qurra idan muka duba hatta tunazzila alaina imam abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta hatta tunzila alaina sai ka saukar muna tunzila shi ma sai ka saukar muna daga nazzala yunzilu tanzilan wancin kuma daga anzala yunzilu inzala kaji abubuwan da kafirai saboda su duniya ce take gaban su su ga ganin su in baka da zinari baka da kuɗi to ai kai ba kowa bane kamar yadda mutum yake cewa kine kinariyan ne riyan alhali shi Allah ba wai dukiya yake kallo ba dukiya ba ita take da muhimmanci a wajen Allah ba abinda yake muhimmanci a wajen Allah shine ne shine imani da duniya ta kai darajar fifikin saburo a wajen Allah da kafiri bai samu abin da zai sha ba hadisi cikin sahih muslim to me kake damuwa ga duniya in dai imanin ka baka rasa imanin ka ba to ka gode ma Allah komai na iya samuwa kuma in ba dai kana da imanin ka ko mutuwa kai shin ba an kai karshe ba wata fitina akwai ai fitina shine ka rasa imani to qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ina fata an fahimce ni imamu ibnu kasir wanda yake al-makki da imamu ibn amir al-dimashqi sun karanta qala kenan qul fi'li amrina kace qala kuma fi'li madina alal khabar kenan kenan sai zaman to an samu jumla amriya fi'lu al-amr shi na daga cikin kuma al-insha jumla ce insha'iyya qul shi kuma qala jumla ce mi khabariya ya ce wannan kuma alaƙar su shine an ce ya ce kuma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don Allah umurce shi ko da ba a ce qala ba an san zai faɗa dan manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ban sani ko mun fahimta ba madalla malaman da suke tawjihul ilmi wa qira'at da sun ka zo sun ka ce ita wato qira'a ta qul subhana rabbi an yi taujihin ta domin magana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabin su kenan yayi raddi ga mushrikai an gane ko da sun ka ce wa qalu lan nu'mina kenan ga abin da za a gaya musu to sannan kuma ya zo bayan kul subhana rabbi kul law kana fil ardi malaika ko ba ka nan bane kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum ita ko qira'a ta qala sun kace an kafa mata hujja da tamka wanda shi ba akwai fadakar da mutane akan kasancewa manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma an ce mutum ne ba kamar kowa ba ko ba ka nan bane kul innama ana basharun mithlukum wannan ita ba taujihi ne na wannan qira'a ina fata an fahimci ni kenan sai zamanto ita qira'a ta qul an kafa mata hujja da siyaki an gane ko as-sabiq da kuma al-lahiq da kuma an-nazir tamka an gane ko ita ko qira'a ta qala akwai wuraren da manzo ya magana wa qala ar-rasul ko ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura fi'li na qala ya zo an danganta shi zuwa ga manzo an gane ko ala ayyati hal kowace kuma kuma akwai talazum tsakankanin su domin kul an ce yace qala sai an ka ce ya ce kira akwai talazum dama an bada umurni ana jiran aji an yi ko ba ai ba in an yi hani ana jiran aji an hanu ko ba a hanu ba to daga cikin radin da Allah ya musu ni ba komai wani kul ka ce subhana rabbi sarki ya tabbatar ma ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ni ba komai bane illa basharan manzo mutum rasulan kuma manzo na hasra gairu haƙiƙi idafi domin manzo yana da su sifofi waɗanda ba wannan ba da albashariya da an risala kuma akwai ƙaji tau sannan na Allah ce wa mamana an nasa an yomi ko babu abin da ya hana mutane su yi imani ja a humul huda lokacin da shirya ta zo musu illa an kalu a ba a sallahu basharar rasula sun kace a yanzu Allah ya turo wato mutum kuma ya zamanto manzo su suna ganin abin ba zai yiwa ba can kuma cikin suratul kahaf ya ce wa ma bani annasu an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum satimi illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina ko ba ka dan bane to can nan mani ne kauni tunda sunnatul awwalina al'amari na kauni illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula nan kuma wato inadi ne min qibalihim domin sunnatul awwalin ba su suke kawo ta ba qalu kuma nan maganar su ta can kuma ma mara'ana an nursila bil ayati illa an kadzab biha al awwalun nan ma ne shi ba wato kauni don yana da alaka da Allah don ka gani sannan nan wa ma mana nasu an yu'minu id ja'ahumul huda nan illa an qalu can kuma wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin don ka gane yadda wajen har da za ka bambanta su in ba haka ba sai ka hada cikin rigima aya ta gaba wadda za mu ɗauka shi ne wato aya ta 102 a cikin suratul isra amma za mu ɗauka za mu koma aya ta ɗari da ɗari da ɗaya sannan mu haɗa ta ɗari da biyu Allah ce wala kad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba annabi Musa ayoyi guda nawa guda tara to akwai sabani kansu tara ɗin nan wajen tantance su kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim doktora da aka rubuta kasar Saudiya a shafi na 638 zuwa shafi na 645 an gane ku kuma wannan za ka gaba yadda to fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila na ana nufin masu imani daga cikinsu ba makaryata ba an gane ko yawwa shi ya kamata a gane fas'al bani isra'ila wato imam ibn kafir al-makki da kuma imamu kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta fasal bani isra'ila daga sal kenan tambaya dama sa'ala yana da muka ce fi'ili amri guda biyu sa'ala yas'alu is'al ko sal Allah ce sal bani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina kuma ce was'al man arsalna min qablika min rusulina to almuhimmu dai id ja'ahum fir'aun ka tambaye bani isra'ila lokacin da fir'aun ya zo musu fa qala lahu fir'aun fir'aun yace inni la adhunnuka ina zatonka ya kai ya Musa an gane ko ya kai annabi Musa mashuran kana wanda an kai masu hidi ma'ana kiran ba da hankalin shi da kai wannan abu to qala annabi Musa yace laqad alimta ka sani a ƙira'a ta kisa'i da kada alimtu na sani ma an zala ha'ula iba wanda ya saukar da wannan illa rabbu samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai tunda al ardu na al jinsiya ce jinsul ardu a tunji basaira waɗannan hujjoji na bayyanannu wa inni la azunnuka ni tabbat nan malamai suka ce nan zanna na farko na zato ne da fir'auna ce inni la azunnuka ya musa masrura wa inni la azunnuka na annabi musa zanni ta haƙiƙi na ina da tabbacin kai fir'auna ya fir'auna ya kai fir'auna masburan halakakke na sun ka ce zato nan azzannul ghalib don ya ga alamun fir'auna bai da alamun imani sun ce mahama ta atina bihi min ayatin li tasharana biha fa ma nahnu laka bi mu'mini almuhimmu da annabi Musa yau da gobe ya fahimci su fir'auna fa sha'anin bai da kyau shi yasa mai musu addu'a Allah ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك أو تقراء ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما to da ya addu'a da maganar akwai kuskure cikin ta da Allah bai tabbatar da ita amma da Allah ya ce an karba kenan zato annabi Musa ya zan gaskiya kun gane ko to nan in muka duba cikin mujallatu tadabbur a shafi na 46 wajen qira'an laqad alimta قراءة جمهور لقد علمت قراءة إمام الكسائي ko ba haka ba sai sun ka ce wato abin nan shi wato labari abin nan yana iya ɗaukar fuskoki daban-daban safha ta 45 bayani yake farawa ya kare ta 46 sun ka ce al-murakkab in an ce al-murakkab ita ce jumla khabaran kana aw insha'an kenan ko jumla ce khabariya ko insha'iyya yulqa li wahidin min thalathati aqrad ana kawo shi ne saboda marfufi guda uku manya imma lil ifada shi ne don a fa'idantar da kai a baka labarin abinda baka sani ba an gane ko ko kuma a yi insha'i saboda ya zamanto insha'in nan wani abu ne wanda can da babu shi ana so a same shi wa in ma li lazimiha ko ko laziminta ya zamanto ka san abin amma akwai wani fa'ida da ake nema wa in ma li siwahuma ko ko wanin su kinan ko fa'ida ko lazimul fa'ida ko siwahuma to cikin wannan sai sun kace za a bada misalai khabarun lil ifada kina ana iya samun labari don a baka labarin abin da baka sani ba kuma inda annabi Musa ya ce laqad alimtu ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard kaga nan qira'a take sa'i laqad alimtu annabi Musa ya ba fir'auna labari ai fir'auna bai san matsayin annabi Musa ba amma annabi Musa ya bashi abin nan to sannan kuma ana kawo khabar misali nan lilfa'ida ne lilazimil fa'ida an gane ko ya an ce lilazimil fa'ida a ba wai baka sani bane akwai abin da fa'ida tallazimta shine ake so akai gare kamar qalu innaka la anta yusuf ko ba karan bane akwai qira'a qalu a innaka la anta yusuf to kaga innaka la anta yusuf bil ikhbar labari ne suke wato bayarwa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kina idan sun kace innaka la anta yusuf tabbat kai ne yusuf alaramma ba labari suke bashi ba lazimul fa'ida ne don shi annabi yusuf ba su za su ba shi labarin shi na abi yusuf ba ba sani ko mun fahimta ba idan sai zama to lazimul fa'ila da an gane ko bayyuwa a ce ga wagga qira'a ta ibnu kafir al-makki da abu ja'far al-madani da sun kace innaka la'anta yusuf kamar suna son su ba shi labari dan ya sani to sai kuma abu na uku game da jumla khabariya shine cewa limasi wahuma ya ce limasi wahuma tana idan kwa kinan wasu abubuwa daban-daban waɗanda ba wannan ba kamar inda fir'auna ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard kaga annabi Musa ce laqad alimta kinan qira'a ta jamhur laqad alimta sun ka ce gharadu Musa ala hadhihi al qira'a tawbihu fir'auna ya ba fir'auna labari don ya zarge shi lal ifada ba dai na so ya ba fir'auna labari don fir'auna ya ya san da Allah ya saukar da wannan kenan da annabi Musa da son ya zarge shi ne ka sani na ka ki sani muna gariya ko yawwa to yanzu kuma sai wato ayoyi na ƙarshe da zamu dauka a cikin suratu al-Isra cikin tawjihul qira'at wanda kuma eh aya ta 110 da aya ta 111 inda Allah ce ƙuli da Allaha a widu'ur Rahman an gani ko? an gani ko? yawwa to imamu asim da imamu hamza sun karanta ƙuli da Allaha an gani ko? a widu'ur Rahman kenan ƙuli da sun yi malamumi kasra aw du'ur rahman kuma sun yi ma wawan kasra saboda iltiqa'us sakinain shi kuma imamu yaqub ya karanta quli du'ullaha ya yi malamun kasra aw du'ur rahman an gani ko ya yi ma wawan damma su kuma sauran sun karanta qul du'ullaha sun yi malamun damma aw du'ur rahman ita ma wawan su yi mata damma saboda ita hamzatul wasli idan harafi na uku wanda ya zo bayan ta in an hada da ita zo da zamma ita da zamma ake karanta ta ko ba ka dan bane kiran da sun hankalta ma wannan asalin wannan kaida su ko wadannan sun hankalta ma iltiqa astakinaini quli da Allah shi kuma Imam Yaqub ya hankalta ma kaida guda biyu ya ce quli da Allah kan ganin ya hankalta ma iltiqa astakinaini a'udhu rahman ya hankalta ma wato harafi na uku bayan hamzatu wasl in an hada da ita yana da zamma almuhimmu dai ma'ana ba ta canzawa kace ku kirayi Allah awidu urrahman ko ka kirayi arrahman Allah ayyan ma ta da'u duk wanda kun ka kira kenan ta da'u ayyan na sai an ka gabatar da maf'ulun bihi falahul asmaul husna to Allah yana da sunaye mafi kyawu sai Allah ya ce wala tajhar bi salatika ko nan kadiba cikin tafsirai daban-daban irin tafsiri na ibnu kathir ad-dimashqi alimin shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin kakka bayyana sallaka wala tukhafit biha kenan kakka boye ta wabtaghi bayna zalika sabila ka riki suka sakiya yan qur'ani sai sun kace to kenan su duk sallar da za su yi ba su bayyana karatu kuma ba su boyewa ita ce hujjar su wanda to amma nan Allah bai ce wala tajhar bi qira'ati salatika ba su da sun kai wannan an gane ko kadiba cikin at-tafsir al-kabir na Imam Fakhruddin Ar-Razi karkashin wannan aya kaga maganganun malamai kadiba cikin tafsiri na Ibn Kathir kadiba cikin tafsir na Ibn Jarir al-Tabari da sauran tafsirai na ahli sunna kaga yadda bayanin ayaki yawwa to wannan shine aya ta karshe kuma bari mu hada da ita da yake babu wani abin nan taujihi Allah ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulk Allah kuma bai da abokin tarayya a cikin mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli Allah bai da majibincin lamari minaz zulli an gane ko nan minaz zulli ma'ana wanda yake da kaskanci wanda Allah zai kaskanta ya nemi taimako gare shi wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa kaga suratul isra ta buɗe da tsarkake Allah ta liƙe da gode ma Allah kuma da girmama shi dama waɗanda abubuwa tare suke girmama Allah subhanahu wata'ala tsarkake Allah sannan kuma mi godiya ga Allah na fata an fahimce ni kare ne su subhanallah walhamdulillah ko wala ilaha illallah wallahu akbar tare suke kaga walam yattakhid waladan walam yakul lahu sharikun fil mulki duk suna nuna la ilaha illallah to waɗanda abubuwa da ga ko cikin nasoshi suna da kuwa shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna su mafi soyuwa daga cikin kalmomin da Allah subhanahu wataala yake su sune waɗannan an gane ko to wannan mun zo karshen suratu kadiba cikin tanasu quddurar fi tanasubi as-suwar na Imam Suyuti da ka bayanai karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam an gane ko yawwa to yanzu kuma za mu zo farkon suratul kahfi inda Allah subhanahu wata'ala ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah an gane ko to da an ka ce allazi ala ramma yufidul hasr Allah shi kadai ne saukar da littafi ba tare da shaytanu ba sun taimaka ma Allah kuma ya an ce mala'iku sun sabko da shi ana Allah ya turo su ba dan Allah bai iya sanya alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka dai saukar qur'ani tana koma ne zuwa ga Allah wahdahu la sharika la anzala ala abdihi alkitaba saukar da littafi ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin shine alqur'ani wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya ma wannan littafi karkata ba an gane ko Imam Hafs rawi na Asim yana da abin da ake kira sakt anan ko sakta an gane ko shine a dan tsaya a dan yi jim ba tare da an yi numfashi ba sai a wuce to shi ake kira sakta mun gane ko yawwa sauran kuma wasu da sakt shi yasa zaga yan wajen an yi sino sino alama ce ta kawai gane an yi sakt to sai a wuce qayyiman li yunzira ba'san shadidan shi hafs abin da yasa yayi sakt bai tsaya ba sai ya wuce saboda kalima ta qayyiman an gane ko ita ai wajen tana nufin mi karkata kina Allah bai sanya mai Qur'ani karkata ba qayyiman madaidaici na to sai yayi sakt yan raba sai ya wuce su ko sauran wakfu ne an gane ko yawwa an gane ko su ko sauran sai suka tsaya ba saka sun kai ba sannan sai sun ka ce ƙayyiman shi hafsu abin da ya sa ce ai wajen yayi saka saboda gaskasa tsammanin da qayyiman da ai wajen duk abu guda ne shi sa bai hada ba su kudancin sun ka tsaya karshen aya sannan sun ka ci gaba saboda matsalar walam yaj'al lahu iwajan Allah bai sanya qur'ani karkata ba to ya an ga me walam yaj'al lahu iwajan qayyiman wani sai ya manta da lam yaj'al lahu sai sa iwajan karkatacce na qayyiman kuma da jitacce na kamar sun ci karo da juna shi sa an kai sakt ko ko an kai waqf to almuhimmu qayyiman daidaitacce na li yunzira ba'san shadidan min ladunhu in kaga dama kace li yunzira yana komawa ne zuwa ga alkitab littafi shi gargadi ma'ana to kina abin gargadi na da shi na an yi isnadin fi'ili zuwa gare shi saboda shi ake gargadi ko kace li yunzira yana komawa ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya gargadi min ladunhu li yunzira ba'san shadidan dan ya gargadin azaba mai tsanani min ladunhu wadda ga wajen Allah take wa yubashshiral mu'minina an gane ko yawwa kuma yayi bushara ga muminai imamu hamza da imam al-kisa'i al-kufiyani kenan sun karanta nan waɗanda kufiyani da mutum kufiyani ba su kaɗai ba ne amma dai su kaɗai ne sun karanta da haka wa yabshura al-mu'minina in mun ce wa yubashira yana bushara wa yabshura wasu malamai suke shi ma shi na bushara wasu ka ce a'a wa yabshura yana sanya farin ciki in mun ce sanya farin ciki da bushara kaga ita kanta bushara in an yi ta ita na sanya farin ciki daga albishratu ne sun kace daga fatan mutum domin in ka ji labari yana sawa fatar ka ta canza ka ji wani yanayi cikin jikinka shi yasa sun kace ma har cikin sharri ana amfani da ita don in ka ji wani labari shi ma kana jin tsam hankalinka ya tashi shi sun kace kawai bushara ana amfani da cikin sharri cikin alkhairi amma an kai itlaqin ta to ta kuma cikin alkhairi amma in cikin sharri ne sai an yi kaidin ta bangaru ne na malamai wasu sun kace in ka ji ta cikin sharri isti'ara ne an kai bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima sun kace gatsina wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim shi ma jatsi a cikin suratul tauba almuhimmu wa yubashshirul mu'minina bushara ga mu'minai alladina ya'maluna as-salihat wanda suke aikata aiki na gari anna lahum ajran hasanan suna da lada wanda suke kyakkyawa hasanan sifa ce mushabbiha daga hasuna yahsunu fa huwa hasanun wal mar'atu hasuna ko wal unsa hasana hasana ma kifina fihi abada za su dawwama a cikin shi har abada to nan makisi na fihi fi ajrihi ake nufi an gane ko domin ba cikin ladan su za su zauna ba cikin sakamakon ladan ne wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kuma yana gargadi ga wanda sun ce Allah ya rike da anan malaman da suke bayani kan balaga da taujihi na alqur'ani da nahwu sun ce li yunzira ba'san shadidan min ladunhu nan an zara yana bukatar maf'uli guda biyu sai an ka kawo guda an ka shafe guda kenan li yunzira alkafirina an shafe kafirin da ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه آه آه أبدا سوكما ويبشر المؤمنين أسلين شاء الجنات نيكو سيانك ميدا شاء أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا da yazo kuma wajen kafirai sai ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allah walada kaga nan ya shafi guda wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allah waladan annara ko ba'san shadidan min ladun mun gane ko to sai dai malamai suke cewa ita bushara da anka ce wayu bashiral mu'minina ana mu'minai bushara ba shi ke nuna ba kafirai dai kafirai ba a yi musu bushara kowane akwai nau'in bushara da aka yi mai su mu'minai ana musu bushara da cewa da aljanna in sun dawo akan imani su kuma kafirai ana musu bushara in sun bar kafirci ga tuwa na Allah ya buɗe an gane ko shi kuma gargadi ana makafirai ne amma su ma mu'minai ana musu gargadi kasu dawo da baya ko su yi ridda dan ya ce mi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun to yan uwa waɗanda sun kace Allah yana da qalu takallahu walada akwai kristoci akwai kuma yahudawa wa qalat alyahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah sannan larba mushrikan larba sun ce Allah yana da ƴaƴa mata su ne mala'iku wa ja'alul mala'ikata alladhina hum عباد الرحمن كو عند الرحمن أساطان قراءات إناثا وما كان بني sannan kafin su ma akwai da sun faɗi wannan dan Allah ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Allah ce dalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl kaje akwai wanda sun karbace su akan wannan to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai darasinmu na gaba idan Allah ya so ya kaddara subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh